نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau kwanan wata sha bakwai ga watan safar shekara ta dubu da da da hudu arba'in hudu hijira ta manzan tsira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shi ne dace da bakwai sha uku ga watan tara shekara ta dubu biyu da da ashirin biyu shekarar miladiya za mu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala a cikin littafin mai albarka littafin wiqayatul insan min aljinn wash shaitan wallafar ash-shaykh wahid abdussalam bali hafizahu Allah ta'ala ya uwa idan ba manta ba ajiya muna gabar turuqush shaitan fi idlalil insan hanyoyi da shi dan yake bi wajen fatar da mutane wanda malam ya kawo mana guda biyu daga cikin wata uku zamu tashi insha Allah ta'ala malai ce abu na uku da shi ɗan yakan yi amfani da shi wajen ya gabatar da mutane bayan mun yi ta farko ta zinu batil da kuma tasmiyatul ma'asi bi asma muhabbaba sai na uku shine tasmiyatul ta'ati bi asma'in munaffira wannan shine kusan kishiyar wacce muka baro jiya ma'ana ambatan abubuwan da'a ambatan abubuwan bin Allah maɗaukakin sarki ko su masu bin Allah maɗaukakin sarki a rin ambatan su bi asma'in da sunaye munafira sunayen da za a kyame su sunayen kyama a ji sunayen da ba a so sunayen da zuciya ba ta so sunayen da idan aka faɗa mutum zai ji baya buƙatar zama da ma'abuta wannan sunan tare da cewa kai kana ƙoƙarin kiyaye dokokin Allah maɗaukakin sarki amma sai a sa maka wani suna wanda da mutum ya ji bai san ka ba kawai sai ya ji baya san ka aikin da'a aikin da'a ne sunansa aikin da'a amma sai a canza masa suna irin sunan da da mutum ya ji sai ji baya buƙatar kusantowa zuwa ga aikin balle ya aikata shi to wannan ɗaya ne daga cikin hiloli na shedan da yakan yi amfani da su wajen kore mutane daga bin Allah madaukakin sarki malai ce innal haqqa takunu ala mashatin min nurin ita gaskiya a yadda Allah madaukakin sarki ya halicce ta ya gina ta tana kan tana da wani afari tana da wasu alamomin nurin na haske a kanta wata aluhu ishiraqatun wadda'atun hakanan ita ƙarya a ita gaskiya za ka samu abinda yake kanta shine wani haske mai walwalawa mai haskakawa falau zalla kama huwa duna tashwihin au taqbihin da za a bar gaskiya a yadda take ba tare da an cakuɗa ta an gauraya ta ba an lalata ta latahafatat ilaihin nufusu to da zuciya sun taho zuwa ga abin da yake na gaskiya ko da ba a kiraye su zuwa ga nan ba wasagat ilaihin asma da kunnuwa sun saurara sun ji abin da yake na gaskiya warakadat ilaihin ƙulubu hakanan da zuciya ta karkata zuwa ga abin da yake na gaskiya ولذا مالت شيسا كان دور الشيطان الأول هو تقبيه سورة الباطل aikin shedan abinda shedan yake kokarin yi na farko shine a munanta surar gaskiya lalata kamannin gaskiya ta zamto ba ta da kyau kamar yadda a baya muka ce ƙarya ba ta da kyau mummuna ce sai shedan ya mai da ita mai kyau to wannan kuma kishiyar ɗayan ne haka yake kokari kuma duk inda gaskiya take lalata ta cikinta mai kyau ne amma sai sa mata riga mara kyau mai wari mara kyan gani a ido shine abu na farko da shi dan yake fara yi wa gaskiya me dalili dan mutane su guje dan mutane su kauce su zanye jikin su ga duk abin da yake na gaskiya malaiti wa tashwihuha wa tashwihiha da kuma lalata gaskiyar da rikita mata lissafi wa tasmiyatu wa tasmiyatuhu bi asma'in munaffara munaffira da kuma ambatan ita gaskiya da sunaye kala-kala irin sunayen da idan kaji zaka ji kana kyamar abin ko kuma kana kokarin gudun wanda aka kira da abin fa huwa allazi auha ila awliyaihi shi shedan dai shine fa wanda yewa mutanansa yewa majibintan wahayi min al-kuffar daga cikin kafirai min qaumi adin daga cikin mutanen annabi hud alayhi salam adawa ay yaqulu li nabiyihim hud alayhi salam yayi musu wahayi su sawa annabinsu suna ko kuma su gaya masa su ce masa me inna lanaraka fi safahatin wa inna lanadhunnuka min al-kadhibina suka ce da annabinsu alayhi salam annabi nuh annabi hud alayhi salam suka sa masa wasu sunaye ko sukofi guda biyu munana wanda ga magarin mutane ma wanda bai kai matsayin annabi ba kasawa ce gazawa ce tawaya ce a kira shi da irin waɗannan sunaye ballanta na annabin Allah suka ce masa inna lanaraka fi safahatin lalle yahudu muna muna gani kana cikin wauta kun aka ce da mutum wawa kaga wannan kushewa ne wannan tauye shi ne hatta a hankalinsa an tauye shi kaga wawa wanda yake da wauta a kansa shi za a ce ya karɓo saƙon Allah ya zo na isa da mutane mutane ba za su yarda ba so da sai suka kirawo annabi hudu alaihi salam a matsayin wawa inna lanaraka fi safahatin hakika muna kallon ka kana cikin wauta ma'ana akwai wauta a tattare da kai wa in wa innaka wa inna lanadhunnuka min alkadhibina sannan kuma muna tsammanin ka tabbas kai annabi hudu kana cikin makaryata to kun ga waɗannan ɗabi'u guda biyu kowace ɗaya daga cikin ɗabi'un zai bayu su iya kora mutane daga karɓar da'awar annabi hudu alaihi salam na farko su ce masa wawa kaga mutumin da yake da wauta shi kansa yana buƙatar murshidi mai murshidi shine wanda zai rinka dora shi akan hanya yi abu kaza bar abu kaza abu kaza ba daidai bane abu kaza daidai ne saboda me duk wanda aka ce masa wawa ba shi da cikakken hankalin da zai kula da kansa eh ba shi da cikakken hankalin da zai kula da kansa shi sa hatta a Allah maɗaukakin sarki a cikin alƙur'ani suratun nisa'i da yake bayani game da rabon gado yake cewa wala tu'tu sufaha amwalahu aw amwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyaman yace wawaye wanda suke da wauta dukiyar da Allah maɗaukakin sarki ya raba ya ba su ta gado to kada ku ba su kai su ku rike musu ku kiyaye musu ita har sai sun dawo cikin hankalinsu da nutsuwarsu sannan sai ku ba su to kaga dukiyar take tasu ma ta halak wanda za su iya tasarrufi da ita Allah madaukakin sarki ya ta musu Allah ya ce kada a ba su ita a lokacin a bari su gama cika su gama shiga cikin hankalinsu su nutsu sosai sannan sai a ɗau dukiyar su a ba su to mutumin da aka ce dukiyar sa ma ka a bashi a rike masa ita saboda Allah kuma shi za a ba sakon Allah ina fata an fahimta yawa to shi sa sai suka jefa annabin Allah da wauta sannan kuma ka ɗauki ƙarya ƙarya tana ɗaya daga cikin mafi munin ɗabi'a da Allah maɗaukakin sarki baya so mafi munin ɗabi'a ‘yan uwa da Allah maɗaukakin sarki baya so tare da cewa da mun mai da ita ba komai ba mun mai da ita wata wata wani ɗan ice mai zaƙi mai zaƙi ba ma jin komai lokacin da muke faɗa abin da ba haka ba haka yake ba amma ƙarya Allah maɗaukakin sarki baya son ƙarya Allah subhanahu wata'ala baya son ƙarya shi yasa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce bawa fa idan ba zai gushe ba yana ta yin ƙarya yana ta yin ƙarya har sai Allah maɗaukakin sarki ya rubuta shi a cikin littafin maƙaryata hatta yuktaba hatta yuktaba inda Allah kazzaban har sai Allah maɗaukakin sarki ya sa an rubuta shi a cikin list na maƙaryata a wajensa eh a wajensa shi Allah subhanahu wataala to saboda haka da suka tashi kore mutane daga Annabi Hud alaihi salam sai suka kira shi da waɗannan ɗabi'u guda biyu wauta da kuma ƙarya ma'ana duk wanda ya zo zai ba annabu da alaihi salam abinda su fara ce masa ga ɗabi'unsa yana da wauta ko makareci ne duk mutumin da yake makareci waye zai da magana sa bare kuma a ce ma daga Allah magana ta zo ba za a yarda da shi ba saboda haka ɗaya daga cikin abin da shedan yake mutane wahayinsa kenan za a samu mutum kirki sai a liƙa masa wani tabo wanda bai ji ba bai gani ba sai a jefe shi da shi sai kaga mutane suna kinsa sai kaga mutane ba sa san sa wata ɗabi'a wata ba ɗabi'arsa ba ba shi da alaƙar ita sai a liƙa masa ita wanda bai san shi ba sai kaga yana gaba da shi me dalili saboda kawai an ce masa wani kaza ne shi bai je yayi mu'amala da shi ba bai san yadda yake ba amma an ce masa wani kawai wani ne ya gaya masa wani ne kawai a gefe ya gaya masa ya ce wani kaza ne shikenan sai ya araya yafa sai kaga yana jin haushin sa dan uwa haka ne ko ba haka bane ɗaya daga cikin ɗabi'un da shaidan yake wajen kore mutane kenan saboda wannan mutumin kirki zaka iya ɗauka abubuwa da yawa a kansa zaka iya ɗaukar gaskiya ka iya ɗaukar ɗabi'u masu kyau yana so ya kore ka daga gare shi kada ka je inda yake saboda ka sai ai tabazawa wani kaza ne wani kaza da yawa sai kaga mutanen wanda suke mutanen banza da gaske ba ruwan kowa da su ba ruwan kowa da su suna ta harkokin su dabi'u marasa kyau da halaye wanda shari'a ta yana duk sun zake musu suna yi amma sai ga kowa babu ruwansa da su amma shi mutumin kirki sai ga an ɗauki wata ɗabi'a an liƙa masa kuma sai ta yawo sai ta ta yawo to wannan sai sa sai a kora mutane daga barinsa yan uwa ɗaya daga cikin hanyoyin da shaidan kan bi kenan ya kora mutane daga karɓar gaskiya malai ce huwa allazi auha ila awliya min kuffari madyana shi dai shaydan kuma shine yayi wa waliyansa wahayi daga cikin kafiran madyana madyana sune mutanen da Allah Allah subhanahu wataala ya tura musu annabi shu'aib alaihi salam shaydan yayi musu wahayi su ce da annabin su ay yaqulu lin nasi su ga mutanen su cewa la in ittaba'tum shu'aiban innakum idhal la khasiruna lallai idan kuka yadda kuka ba annabi shu'aib da awad da yazo muku da shi cewa shi manzo ne Allah aiko shi to mune muku gargadi da nasiha da kashedi idan kuka bi shi lallai za ku kasance daga cikin asararru wannan me yake nufi shine sakon da annabu shu'aib yazo da mutanen madina asara ne ina fata an fahimta sannan wanda ya bi shi a sunansa asararre ina fata an fahimta to kaga a matsayin ka na mai hankali mai tunani mai san cigaba ta za a ka kasance daga cikin asararru ba za ka kasance ba to sai suka ɗauki kalmar asara sai suka jefi duk wanda ya ba annabi shu'aib alayhi salam a matsayin asararre sai suka kore mutane da irin wannan kalmar to wannan sun yi ta ne domin me domin mutane su ji kyamar da'awar asali abinda annabi hudu ya zo da shi a sunansa wahayi maganar Allah madaukakin sarki Allah ya turo shi amma sai suka ji yadda maganar Allah sai suka sa mata bakin fenti sai ta zama asara ina ba ta an fahimta yadda abin yake yi ko maganar Allah ta amma sai suka canza mata suna suka sa mata suna asara to kaga yadda suke canza abu mai kyau ya zamto mai mara kyau kamar yadda muke ta bada misalai da yadda suke canza kuma abu mara kyau ya zamto mai ya zamto mai kyau wa huwa allazi shi dai shedan shine wanda auha ila awliyaihi yayi wahayi zuwa ga waliyansa zuwa ga mukarrabansa na kusa da shi min kuffari qaumi fir'auna daga cikin kafiran mutanen fir'auna bi tasmiyati Musa da su kirawo su ambaci annabi Musa alaihi salam wa Haruna da dan uwansa annabi Haruna alaihi salam sahiraini da cewa bokaye ne eh bokaye ne suka ce annabi Musa da annabi Haruna suka ce bokaye ne suka kira su da sunan bokanci qalu su mutanen fir'auna suka ce in hazani ai ma hazani waɗannan mutum guda biyun da annabi Musa da ɗan uwansa Haruna alaihi masalam ba su kasance ba la sahira ni face bokaye ne kawai duba suke wannan abin da annabi Musa yake yi na yadda sandar shi ta juye ta zamto mucijiya babba kuma mai motsa jikinta cikin gaggawa wannan ba wani abu ne face aiki ne na sihiri na bokaye face aiki ne na bokanci to kaga mutumin da yake bokanci wanda an san dan boka yakan yi abubuwa na tsubu yakan yi abubuwa na tsafi ta ya zai a ce masa kuma shine Allah ya aiko sa ya aiko shi tunda a lokacin annabi Musa kamar da malaman tafsiri suke ambata cewa aikin tsafi da bokanci abu ne da ya shahara tare da cewa sun san abin da abin da suke ba mai kyau bane to amma da shine abin da ya fi shahara to annabi Musa da yazo da abin da yake ya saba al'ada sai suka kira shi da irin abin da mutanen zamanin suka fi shine bokanci sai suka ce annabi Musa abin da yake shi mabokanci ne so alaka sai suka juyar da mu'jiza ta zamto me ta zamto bokanci ina fatan fahimta yawa abinda annabi Musa ya mu'jiza ce Allah madaukakin sarki ce me ka yadda sandanka ka ajiye sandanka za ta zamto me macijiya to da annabi Musa yayi da umarnin Allah madaukakin sarki mu'jiza ce Allah ya bashi dan me dan mutanen su gadi su imani da shi hadisi ingantacce ya tabbata annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce babu wani annabi daga cikin annabawa da Allah maɗaukakin sarki yake aiko shi face sai ya ba shi wani abu irin abin da mutanensa za su gani su imani da shi irin abin da mutane za su gani su imani da shi na mu'ujiza wannan ka'ida ce ta Allah maɗaukakin sarki idan Allah ya aiko annabi yakan karfafe shi da mu'ujiza to Allah maɗaukakin sarki ya ba annabi Musa annabinsa Musa alaihi salam mu'ujiza ta sanda da haske na fari farin hannu idan ya zaro shi daga hammatarsa to sai suka kira shi da matsayin me a matsayin sihiri shine suka ce inna hazani la sahirani wannan abin da annabi Musa da annabi Haruna suke ba kuma bane face sihiri ne kuma suna yin sihirin ne yuridani ayyukhrijakum min ardikum bi sihirihima kawai sai suke su kore ku su fitar da ku daga garin ku daga ƙasar ku da wannan sihirin nasu sannan ba wai fitar da ku din ne kadai hadafin su ba wa yadhhaba bi tariqatikumul mufla sannan su tafi da hanyar ku da take madaukakiya ma'ana abinda kuke ji na jin daɗi da matsayi su kuma su mai gurbin ku ina fata an fahimta ma'ana abinda annabi Musa da annabi Haruna suke bukata shine idan sun kore ku daga garin su kuma zamto yanzu su ne ake wa biyayya su ne sarakuna su ne masu faɗa aji inda fir'auna yake mulkin da fir'auna yake yi to ya kasance annabi Musa ne a wajen suka ce annabi Musa abinda yake bukata kenan suka zargi annabin Allah da me da san mulki da san duniya duk wannan ba shi wa annabi Musa da dan uwansa annabi Harun haka ba sai dan sun zo musu da wahayi da sakon Allah madaukakin sarki shine kawai laifin saboda haka sai suka canzawa sakon Allah madaukakin sarki suna da san duniya da san mulki yanayin haka ne dan ya kore ku idan kun fita daga garin mutane sun muku bore sun muku tawaye shi kuma sai ya kasance shi ake bayyana yanzu sannan wannan abin da kuka ga yana yi na mu'jiza da Allah ya bashi ba komai bane menene sihiri ne saboda haka suka canza wa wahayi suna ya zamto san duniya suka canza wa mu'jiza suna ya zamto me ya zamto sihiri shine abinda muke so mu kai zuwa gare shi wa huwa alladhi shi dai shedan shine wanda auha ila awliyaihi min kuffari quraish a yayi wa waliyansa wahayi daga cikin kafaran quraishawa bi tasmiyati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bisahiri suka sawa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi suna shi ma da me bisahiri da boka eh tare da cikar hankalin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi suka sa masa suna suka sa masa suna boka wal kahin suka ce masa dan duba ne washair sun ce masa ma mawaki ne abinda annabi yake karantawa na alqur'ani suka ce waka ce kun ga abinda annabi Musa mutanansa suka yi masa shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mutanansa suka yi masa mutanen annabi Musa lokacinsa abinda aka fi kwarewa da shi shine mai bokanci sai suka zarge shi da bokanci lokacin manzon Allah tsira da amince tsara tabbata a gare shi ɗaya daga cikin babbar hajar da mutane suke bajewa larabawa shine waka fasaha ta harshe so da da annabi yazo da abin da yake mafi fasahar abin da suke takama da shi na fasaha na wakoki sai suka kira shi da waka shi ma ina fata an fahimta abin da suka fi kwarewa a kansa a lokacin shine waka fasaha harshe to da annabi yake karanta masa alkur'ani suka ga wannan fasaha ta kere ta wuce duk wata fasaha da suka sani a cikin mawakansu na da da na yanzu kawai sai suka ce to ai wannan ita ma waka ce suka ce waka ce ita ma saboda haka sun nasabta wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi waka sannan kuma wal mashhur suka ce masa ma ai sihirce shi akai an tsafe shi ai jifansa akai abin da yasa ya zo yake ce muku shi annabi ne aiko shi akai ai jifansa akai samu akai wani boka ya jefe shi ya samu tabin hankali ne wal majnun suka ce masa mahaukaci sallallahu alaihi wasallam wa ghairiha min al asma'i al munaffira da wani waɗannan da suka jefa annabi tsira da aminci tsar tabbata a gare shi da shi na sunaye daga cikin sunaye al munaffira wanda suke sa a guji mutum sunaye da za su a kyamaci mutum duk sun jefa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da shi ma'ana sun canza wahayin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya zo musu da shi suka canza masa suna da sunayen bokanci tsafi a duba hauka wanda aka jefa da sauran abubuwan da suka jefa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da shi wa qala adh-dhalimuna in tattabi'una illa rajulan mashuran Allah maɗaukakin sarki ce wa ƙalar zalimuna azzalimai suka ce daga cikin ƙorashawan maka wanda suka kafar cewa Allah in tattabi'una illa rajulan mas'uran ai ba wani kuke wa biyayya ba ba wani kuke wa da'a ba illa rajulan face mutumin da yake mas'uran wanda aka jefe shi wanda aka masa sihiri ma'ana wahayin da annabi yazo yake cewa shi manzo ne Allah ya aiko shi jefe shi akai wani ne kawai masa baki wani ne ya sa masa hannu kamar yadda bawo shi yake cewa walakin Allah tabaraka wa ta'ala malaiti sai dai Allah madaukakin sarki nafa kullama nusiba ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam min zurin wa buhtan sai dai duk lokacin da suka yi kokarin jifan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da wata muguwar kalma Allah da kansa subhanahu wa ta'ala yake korewa yake janye wa annabi tsira da aminci tsar tabbata a gare shi duk abin da aka jingina masa min zurin wa butan na ƙarya da kirkire da suka yi suka jingina masa Allah da kansa subhanahu wata'ala zai zai warkar da annabin sai ya wanke shi daga wancan mugun kage da suka yi masa fa qala subhanahu Allah subhanahu wata'ala ya faɗa yace fadhakkir kai wa'azi ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka fadakar kai musu wa'azi ka cigaba fama anta bi ni'mati rabbika bikahinin wala majnun kai baka kasance ba a sakamakon ni'imar ubangijinka da ya maka ta wahayi da aiko ka da yi baka kasance ba bai kahinin a matsayin boka wala majnun ko kuma mahaukaci kuga ana Allah madaukakin sarki ya kodi masa sufofi guda biyu ko yace shi ba boka bane shi ba mahaukaci bane Allah madaukakin sarki ya ce masa ci gaba to kai ma yanzu ka ci gaba mai wa'azi ka ci gaba mai fadar gaskiya ka ci gaba mai kokarin tsayawa kaga an yi daidai ka ci gaba duk sunayen da aka sa maka karshe za su zo su shuɗe kai kuma insha Allah ta'ala kai ne da nasara eh kada ka gajiya yadda kaji Allah ya ce da annabinsa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi fa zakir dinna da fi'ili mudhabi fi'ili amri ka cigaba cigaba ya rasulullah fama anta bi ni'mati rabbika bikahini wala majnun saboda ni'imar da ubangiji ya maka ta wahayi da turo ka da da sako da ya baka ka iso da shi zuwa gare shi kai baka kasance boka ba ba kuma ka kasance mahaukaci ba ka cigaba da wa'azi kawai to kai ba mai kokarin tsayawa akan gaskiya mai kokarin faɗan gaskiya mai kokarin duk wani abin da ya kamata a yi shi na daidai a cikin mutane da aka sa maka suna aka jefe ka da wasu ɗabi'u aka yi maka kaza ka ci gaba kada ka damu haka hanyar take haka al'ada take tun daga farkon duniya zuwa yanzu mutanen da Allah subhanahu wataala ya fi so sama da kowa su ne annabawansa da manzanni su aka fara yi waɗannan abubuwan shi sa da malam ya tashi ba misali annabawa yake kawo annabawa yake kawo babu wani annabi da Allah madaukakin sarki ya turo wanda ba a sa masa mugun suna ba za ka ga duk annabin da ya zo sai sun ce masa ko dai sahir ko majnun ko sahir ko majnun ko su ce masa boka ne ko su ce masa mahaukaci ne saboda haka kai ma yanzu kada ka damu ka ci gaba wa qala Allah madaukakin sarki cewa ma huwa bi qawli sha'ir Allah ce lallai wannan wahayi da Allah madaukakin sarki ya baka ya rasulullah ba zance ne na mawaka ba qalilan ma tu'minuna kadan ne daga cikin su suke imani wala bi qawli kahin kuma ba zance ne na yan boka ba ba zance ne na masu duba ba qalilan ma tazakkaruna kadan ne daga cikin su suke tintintini su azata da abin da kake karantar da su sai Allah ya ce tanzilun min rabbil alamin saukakke ne daga ubangijin halittu gaba daya shi alqur'ani kun ga nan ma Allah madaukakin sarki ya kore manzon sa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi waka yace wa ma huwa bi qawli sha'ir shi alqur'ani ba zancen mawaka bane ba zancen mawaki ba ne ba waka ba ce ba kuma zance ne na bokaye ba menene saukakke ne daga ubangijin halittu gaba daya saboda ka di yadda suka zo su jefa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da wata kalma shi annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ne yake masa faɗa yake rama masa faɗa saboda ka sai ya wanke shi sai ya cire masa wannan kalmar da aka jefe shi da ita to amma kai yanzu idan ka ce zaka irin aikin annabawa da manzanni ke yanzu ba a wahayi ina fata an fahimta saboda haka kai kada ka dauka za a sauko wani wahayi daga sama ya wanke kai ce kai ba haka kake ba an ce kana kaza ka fi tsanantawa ka fi kaza wani wahayi ya sauko daga sama ya ce ba haka kake ba a'a wahayi ba zai sauko dan ya wanke ka ba amma insha Allah ta'ala yau da gobe za ta wanke ka yau da gobe za ta wanke ka mutane za su fahimci hanyar da kake kai ta gaskiya ce kuma insha Allah ta'ala wanda suka yi maka waɗancan abubuwan za su sha kunya daga baya in dai ka tsaya akan gaskiyar da gaske kake insha Allah ta'ala Allah madaukakin sarki zai wanke ka haka hanyar take malai ce wa huwa allazi auha ila awliyaihi min kuffari quraish bi tasmiyati attiba'in nabi sallallahu alaihi wasallam bisabiina haka nan shi dai shedan shine yawa waliyansa wahayi daga cikin kafaran qurayshawa nasirin ka kiran mabiyan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da asabiina karkatattu bayan duk yadda ya musu wahayi na su kira annaba da waɗancan sunaye marasa kyau munana to su ma sabon annaba ba kyale su ba sai samu suna as-sabiuna su ne karkatattu wanda suka karkace wa addini iyayensu haka suke kiran sabon annabi tsira da aminci tsar tabbata ga shi kansa annabin sallallahu alaihi wasallam da sabon sa da haka suke kiran su as-sabiuna wanda suka karkace wa addinin su وما زال الشيطان يسير في نفس الخطة وبتلك الوسائل حتى زماننا هذا malaiti a shedan bai gushe ba yana tafiya akan wannan plan nasa akan wannan hanya wa bitilkal wasa'il yana kuma tafiya akan wannan hanyoyi nasa hatta a zamanina haza har wannan zamanin namu da muke ciki har wannan zamanin namu da muke ciki haka al'amarin yake tun daga farkon duniya zuwa yanzu abin bai canza ba fa huwa allazi auha ila aulihi ila auliyaihi shine wanda yayi wa waliyansa wahayi bi tasmiyatil mutamassikin bi hadi nabi sallallahu alaihi wasallam da kiran waɗanda suka rike suka kankame sunnar annabi tsira suka suka kankame shari'a annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wal mustannina bi sunnatihi suke kokarin sunnantuwa da sunnar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi zahiran wa batinan a zahiri da batini a fili da boye bil mutatarrifina wal muta'assibina yayi wa waliyansa wahayi ake kiransu da al mutatarrifina in zafin kai wal muta'assibina da masu ra'ayin riƙau e almutatarrifina shine masu masu zafin kai a addini almutaassibina kuma at-ta'assub shine rukan tsanani na wani abin da kai yadda da shi shine za a ce ka fiye tsanantawa a cikin addini e kun fiye kawo sabon abu a cikin addini to zaka ga wanda ya kokarin rike sunna annabi tsira da aminci tsara sabata a gare shi kamau yayi tafiya akanta to za a jefe shi ma da sunaye kala kala ya fiye tsanantawa ya kawo sabon addini ya yi kaza ya yi kaza da sauransu to duk wannan kada ya dame ka haka hanyar take insha Allah ta'ala kama yusammuna al-bu'd anil ma'asi wa dur al-fisqi wal fujuri in ghilafan kama yadda kuma yake ambatar nisanta daga sabon Allah madaukakin sarki duk lokacin da mutum yake kokarin nesanta kansa daga sabawa Allah subhanahu wata'ala sai ka samu kuma shedan ya sa an sa masa suna a wa dur al-fisqi da kuma gidaje irin na fasikanci walfujuri da fajirci irin mutanen da suke kokarin gudu da irin waɗannan abubuwan sai samu suna in ghilafan wannan aikin da suke sai samu suna in ghilafan shine masu toshashan kai eh masu kullallan kai kenan kamar yadda bawo yake cewa wanda kansu ya kulle wanda ba su waye ba wa yusammuna alhijab alshar'i sai ka samu suna ambatan hijabi wanda mace take sawa na shari'a wanda Allah maɗaukakin sarki ya umarci mace ta sa ta rufe jikinta da shi suna ambatansa da mai khaima kamar wani tamfol haka eh wani tamfol in mace ta sa jabi sai ake ta sa tamfol ko ta sa wani abu mai nauyi ke ko zafi baya damun ki ki dan rika cirewa kina shan iska mai da sauransu irin waɗannan abubuwa to zaka ga abubuwa ne da ake sa mutum dan dan mutum yaji baya kyama dan mutum yaji baya san yanzu akwai da yawa da da mata idan suka suka sa hijabi irin na addini suka shiga cikin wasu daga cikin kawayensu ko abokan harkarsu wallahi kunya suke ji mai dalili saboda su kadai ne duk sauran kowace daga mai dan mayafi yawuyan nan sai wata za ta fito bai ba mayafin ma gaba daya to ita kadai kuma ga zirme mai hijabi har kasa to sai ta rinka jin haka at-tanaqqus ta rinka jin gajiyawa da kasawa haka haka ta rinka ji babu dadi to duk mai jawo haka kaga ita ce fa akan daidai ita ya kamata ta rinka jin ta rinka jin walwala da jin daɗi in wani alfahari ta rinka jin alfahari a cikin su kuma ta rinka jin rashin kyautawa saboda su suka abin da ba daidai ba to amma sai sama ta juye ta koma ƙasa sai kasance yanzu ita da ta yi daidai ita ce take jin babu daidai babu daɗi idan ba ta iya juya ba wallahi in ba a wasa ba gobe sai dai ganta da mayafi irin nasu in ba ta yi wasa ta in ba ta yi haƙuri ta iya juriya ba gobe sai dai ganta da mayafi irin nasu to abin da yake faruwa kenan yan uwa wannan duk ɗaya ne daga cikin makircin shedan ويسمون المرأة التي التزمت بأمر ربها وجلست في بيتها رجعية كما شيني دي شيطان يساش سكي أنبا تمتي wacce ta lazamci umarnin ubangijinta ta ce bari ta zauna a gidanta ta yi wa mijinta biyayya ta yi biyayya ga aure sai su kiran sai shirin kiranta da raja'iyya raja'iyya ita ce irin mutanen dadin nan in aka ce mace raja'iyya ita ce suka ce ita ce muhafazatun al-muhafazatu alal qadimi min al-adat irin mutanen masu ra'ayin riƙau masu kiyaye al'adun daɗin nan sai duk wani cigaba da yanzu babu ruwansu da shi su kawai abinda ake ciki yanzu abinda aka yi da shi za a cigaba da yi wal afkar da irin tunanin nuka na da duk su za su ita a kan sa ta cigaba da tafiya duna musayarati tatawur ba tare da ta tafi da cigaban zamani ba to aka ce mace raja'iya irin ta ake nufi to idan mace tana kokarin lazimtar umarnin ubangijinta da zama a gidanta za ta sha sunaye kala-kala sannan za ka ji suna kiranta da wa mutakhallifa wacce aka bari a baya eh an batta a baya saboda mai tasira ta zauna a gida ta kula da ƴaƴanta ta yi musu tarbiyya ta kula da mijinta kun ga wannan shine asali Allah madaukakin sarki ya ce wa qarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatul ula Allah ya ce da matan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ku zauna a cikin gidajen ku haka Allah ya ce da mata ku zauna a cikin gidajen ku asalin matar aure asali abinda Allah da manzansa suke so ga matar aure shine ta zauna a gidanta wannan shine asali duk abinda kaga ba wannan ba to wani abu ne da yake aridi tsari bujurowa yake uziri ne da kan taso rashin lafiya babu laifi sai mace ta fita sai ta je ta nemo magani wani abu ya tashi misali na yan uwa da abokan arziki an yi mutuwa ko an yi biki ko wani abu za ta je ta alisan ilari babu laifi sai ta je ta abin da yake abin da yake na dole na wajibi na larurar rayuwa sai ta fita amma idan ba wannan ba asalin mace shi ta zauna a gidanta amma mace kamar namiji kullum tana waje wallahi wannan ba ɗabi'ar mace musulma bane yan uwa ko ta sani ko bata sani ba wannan asali addini ba ɗabi'ar mace musulma bane yadda namiji zai fito kullun ya rataye jikarsa ya fito ita ma kullun tana waje kullun ta fita tun karfe 8 sai karfe 6 za ta dawo gowa ma haka kullun tana waje wannan ba ɗabi'ar musulma bace ba ɗabi'ar musulma bace ta sani ko bata sani ba Allah madaukakin sarki ya samu dace amin saboda haka duk macen da take da irin wannan ɗabi'a za ku suna kiranta da suna sunaye irin waɗannan walakin unadi ahlal haqqi malam wahid yace sai dai ina kiran ma'abuta gaskiya eh wanda suke so su zauna akan gaskiya kuma su tafi akan ta su mutu akan ta Allah ya samu daga cikin su la tasalu yace la tasalu hadha yafni min min azamikum fataradu an sunnati nabiyikum kada ku sanya irin waɗannan abubuwan da suke faruwa wanda muka ambata a baya canza muku sunaye da kiran ku da sunaye kala kala da lalata gaskiya ta zamto ƙarya kada haka ya sanya ku yasni min azmikum ya dawo da ku baya ku durkusa akan azamar da kuke da ita ta ci gaba kada ku yi wannan fataradu hakan sai sa ku dawo da baya da baya an sunnati nabiyikum daga sunnar annabin ku tsira da aminci tsara tabbata a gare shi bal malaiti sai dai abin da ya kamata izdadu tamassukan ku yi kokari ku ƙara kankabe sunnar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wa qulu ku ga wa duk wanda yake muku inkari akan ban sunna ko akan riko da gaskiya ko akan aikata abin da ke na daidai ku ce masa sai kawo su baitoci guda a shida ga sunan baitoci ne na Ahmad bin Hassan al-Muallimi eh malam muallimi mutum ne mutum ne na wannan zamani yana nan a rayi an haife shi a shekara ta 1373 bayan hijira amma dai yanzu haka yana nan a rayi babban malami ne ɗan ƙasar Yaman a ƙasar Yaman aka haife shi to amma dai kusan neman ilimin sa galibi yayin shi na kasar Saudiya saboda manya-manyan malaman na wannan zamanin zaka gudun malaman sa ne Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani malamin sa Sheikh Uthaymeen abannan Ibn Baz malamin sa ne Muhammad Hamiduddin Shanqiti mai adwa'ul mai adwa'ul bayan malamin sa ne shi ma sannan ya lazimci Muhammad abannan Abubakar Jabir Jazairi mai littafin Minhajul Muslim shi ma malamin sa ne sosai da sosai yana ɗaya daga cikin manya-manyan malamai na duniya na wannan zamanin al-mu'allim ya da littattafai kala-kala to shine yayi waƙe yayi kokarin kare masu bin sunnar annabi tsira da aminci tsar tabbata a gare shi a waƙen nasa shine malai butsurman wannan waɗannan baitutukan baituka ne masu yawa sosai amma sai malam ya butsuro wannan yake so istishari da su yace la talmizuna ya khafafi shadduja bi tatarrufin wa tasarru'in wa tashaddudin لا تقذفونا بالشذوذ فإننا سرنا على نحج الخليل محمد ولكل قول نستدل بآية أو بالحديث المستقيم المسند والنسخ نعرف والعموم وإننا متفطنون لمطلق ومقيد ونصوص وحي الله نتقن فهمها لا تحسبون الفحم كالرأي الردى وإذا تعارضت النصوص فإننا بأصول سادتنا الأئمة نهتدي تسيك تروبنا إيانا يتي لا تلمزونا يا خفافي شدجا يتي كده قرن أذن أمو اللمز شيني زنɗe karin nuna mutum da baki haka in ya wuce karin nuna shi ai gashi tan ya wuce da sauransu irin gulma dai da ake haka yace to kada ku rinka gulman mu kuna zanɗan mu ya khafafi shadduja ya ku jemagu wanda kike rayuwa da daddare aka ce al-khafafish jam'i ne na khuffashu khuffashi ne jemagi an san jemagi aiwo jemagi shine wannan dabbar da zaku ga shi da rana baya gani saboda bala'in sa da rana baya gani sai da daddare da daddare ke harkokin sa shi sa a larabci suna cewa khafishar rajulu in suka ce khafishar rajulu ai ba'ufa basuru ganin sa yayi rauni ta yadda baya iya gani da rana haske yana cutar mai ido sai da daddare idan hasken rana ya tafi sai akwai mutanen da akwai mutanen da haka suke idan rana ta rana kuma sai kaga ba sa gani sosai to kaga sun zama irin kamar jemage kenan yawwa to jemage da shine khuffashu yace to kada ku rinka kokarin izin dan mu ya kuje magun dare bi taqarrufi da zafin kai addini wa tasarru'in da gaggawa a cikin addini wa tashaddudin da kuma tsanantawa sai kada ku rinka zan dan mu da irin waɗannan maganganu ba haka muke ba la taqdhifuna kada ku rinka jifan mu bishububi da warewa da bangarewa daga cikin jama'ar musulmi ashubu shine mutumin da ya ware daga cikin jama'ar musulmi aka ce maka shazi to duk ga jama'a sun koma gefe akan wani ra'ayi kai kuma sai ka koma gefe ana ka ra'ayin kai kadai aka buga aka ra'ayi kai ra'ayinka kai kadai shine to ka zama shazi a cikin mutane kenan idan ra'ayin nasu shine daidai naka ba daidai ba an fahimta amma idan ra'ayinka shine daidai kai kake akan sunna kai kake bin Allah madaukakin sarki duk su kuskure suke ko mutum dubu ne kai kai ne jama'a din kuma sune sune shazidin a lokacin ina fata an gani yawa ce to kada ku rinka jifan mu da warewa fa inna na yace hakika mu sirna ala nahjil khalil muhammad yace mun tafi ne muna tafiya matafiyar mu shine hanyar badadin mu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yace wa kulli wa li kulli qawlin nastadullu bi ayatin yace kuma abin dadin shine duk maganar da muka faɗa zamu kafa mata dalili da wata aya aw bil hadisil mustaqim al musnad ko mu kafa mata hujja da hadisin da yake tsayayye musnad wanda kuma aka aka masa isnadi aka jingina shi zuwa ga tun daga wanda ya rawaito shi zuwa ga annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ba magana muke yi da ka ba zamu ce wani ya ce an wani haddathani wani qala haddathani wani qala haddathani wani har zuwa kan ar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace wan nasqa na'rifu wal umuma wa innana muna kuma kafa hujja da abin da yake na nasikh da mansukh mun san abin da shari'a ta shafi akwai abin da shari'a kuma ta tabbatar da shi akwai nasikh da mansukh a cikin shari'a haka ne ko daliban usul fiqi ko daliban misalai hadith duk akwai nasikh da mansukh haka na daliban ulumul qur'an duk akwai waɗannan akwai karatu na nasikh da mansukh da ake a ciki na arifu muna sani wal umuma da kuma da kuma al umuma akwai am akwai khas haka ce am shine abin da shari'a ta game khas kuma abin da shari'a ta kebe shi ma da ilimi ne na usul fiqi ce dan muna mun san wannan a karatun mu na addini idan za mu hujja da wani abu mutafattinuna li mutlaqin wa muqayyid sannan muna sanada mallakanci abin da yake mutlaq da muqayyad shi ma mutlaq da muqayyad abu ne da yake cikin ilimin ilimin usul fiqi akwai abin da aka kawo shi mutlaq a sake akwai kuma abin da zai zo ya taqyidin wannan itlaqin nas wannan duk wani ilimi ne mai zaman kansa sai dan mun san wannan wa nususi wahyillahi nutqinu fahmaha ya ce haka nan nassosin wahayin Allah maɗaukakin sarki alƙur'ani da hadisan annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi da tuƙinu fahimha in sha Allah ta'ala mun ƙware wajen fahimtar su mun san su la tahsabuna al-fahma ra'ayin rida kada ku ɗauki fahimta ta addini kamar wani ra'ayi na halakarwa abinda muke kawo ba ra'ayi bane don mu halakar da mutane muna ƙoƙarin ɗora mutane ne akan hanyar Allah da sunnar annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi yace wa idza ta'aradatin nusus fa innana duk lokacin da muka samu nassosi guda biyu a cikin alqur'ani ko a cikin hadisi sun yi karo da juna wannan yace ai gabas wannan yace ai kudu yace to bi usuli sadatina da asalin matafiyar shugabanninmu malamai yake nufi sadat anan wajen ba shugabanni na mulki ba a shugabanni malamai a imma ta gashi na sai fassara sai fassara shi mace sadatina la imma shugabanninmu malamai na hatari da shi muke shiriwa idan aka ce hadisi guda biyu annabi ya faɗi sallallahu alaihi wasallam kuma sun ci karo to akwai hanyoyin da malamai suke bi wajen warwarewa ina fata an fahimta hanyoyin da ma na farko sai a jami'in su sai a hada su sai a aiki da su gaba daya idan aiki da su gaba daya ba zai yi ba to sai a zo kuma a yi mai a yi tarjihi ko kuma a ɗauko nasikh da masu hanyoyi ne da dama da malamai suke kawo wajen kokarin a idza ta'arabatil adilla idan dalilai guda biyu suka ci karo da juna kuma kowanne ingantacce ne sai a duba a gani abinda da yake faɗa shi ne ba da ka muke yi ba akwai abubuwan da muke dogaro da su na ilimi wajen tantance abinda za mu kawo na alkur'ani ko hadisi wajen isar da shi ga mutane ina fata an fahimta Allah madaukakin sarki ya samu dace ina gani ana zamu dakata yan uwa saboda lokaci sai mu tashi na hudu a sati mai zuwa idan Allah madaukakin sarki ya kai mu abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muka yi Allah madaukakin sarki ya fi mana wa sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyyina